نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da sake tara mu don ci gaba da karatu a littafi na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma za mu tashi ne Allah da a sabuwar gaba ko a matsala ta 160 daidai qala al-muallif rahimahullah wala yahlu lirajulil muslimin an yaqula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama minhu annahu rista ma'arfihi kisalus sunna la yuqal lahu sahiba sunnatin hatta tastama fihi sunnatun kullaha albarba harikin Allah masa rahama wato wani tarbiya zai koya mana mai karfin gaske wata magana ce mai girma mai tsada yake cewa Allah ya masa rahama baya halatta ga mutum musulmi ka cewa wani daga cikin musulmi haka kawai kana zaune ka ce ai wane ahalin sunna ne ya ce bai halatta ba na fata an gane kaga an mai da abin kamar ruwan dare ko kamar wasa ko to su malamai na sunna din da gaskiyar suna yin abin bisa ka'idojin shari'a ne ba wai kawai don kungiyar ku ɗaya da shi ko kuma don ra'ayinsa ya daidai naka ba ko kuma don ganin cewa kana ƙaunarsa a cikin malamai ne a cikin masu kaza ne kai ka ce a aiwa ne su ne ahalin suna da gaskiya da gaskiya har ka zaune aiwa ne shakul islam ne saboda bai san me yake faɗa ba ya to bai halatta ba mutum musulmi ya ce wa ɗan uwansa aiwa ne ɗan ahli sunna ne ya ce hatta ya alama minhu annahu kadi sama da fihi kitalus sunna har sai in kana da yaƙini ka san cewa da gaske dukkan sunna ta ake faɗin sunna halayen ahalus sunna gabaki daya dabi'un ahalus sunna gabaki daya aqidar ahalus sunna mu'amalatar ahalus sunna ibadatar ahalus sunna komai da komai na sunna da ake magana akan sunna to sai ya tattara akan shi tukunna ka cewa ne ahalus sunna ne ina fata an gane kaga da wannan ne nake na ba saba baku labarin wani ko wani mutanen mu ko ya rasu bawan Allah yace shi ahalus sunna ne wal qana'a kuma wal dariqa wal izala yace kuma wal bid'atu qalil eh saboda wajen jama'ar ne yace ai ba za ka ta mutum ahlus sunna ba haka dai ba malami bane yace haba malam ya za a ce ahlus sunna a akwai bid'a amma qalil haka yake faɗa har kuma gaskiya yake faɗa yace ba za ka ce mutum ahlus sunna ba in ji fa albarbahari fa ya rayu ba sama da shekara dubu da ta wuce yanzu haka yake ce cewa bai halatta ba ga mutum ka cewa wane ahalin sunna har sai dukkan ɗabi'u da halaye na ahalin sunna sun tattara a kansa ɗabi'u da halaye shi ne aƙida ahalin sunna ibada ahalin sunna mu'amala ahalin sunna adab ahalin sunna shi ne sunna sak bidiyar sam to samun safu ba ba mai sauki ba ne samun safa yanzu akwai wahala ba ba za ka ce babu ba amma dai samun sa akwai wahala aqida sunna sak ibada sunna sak mu'amalat sunna sak adab din sama sunna sak komai shi da zai a duniya fa yana kwatanta irin yadda magabata na gaske suka yi daga kan sahabbai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu dace ya ce layu ƙalu ba a cewa lahu sahibu sunnatin ba za a ce mutum ahalin sunna ba hatta tattama fihi a sunna kullaha sai dukkan sunna ta tattara a kansa ta wani abin da muka faɗa jigo ne guda hudu aƙida ibada mu'amala adab na ga ta aƙida shi ne ƙudurin zantowarka musulmi kana kan wani ƙuduri ne ƙuduri na bauta wa Allah da kaɗaita Allah a cikin ilahantakar Allah mana bauta wa Allah shi kaɗai kaɗai ta Allah a cikin dukkan ayyukan da Allah ya yi sammai ƙasai duniya da duk abin da yake ciki ko kaɗai ta Allah a cikin al'asma wa siffat sunayensa da kuma siffofinsa wannan fa ba ƙaramin magana ba ce na ba ta an gane aƙida ka santo sunna ce sak babu wani kuskure a ciki sannan kuma da gurin ibada tun daga farka raka daga bacci da asuba kana kan sunna bana yaya manzon Allah yayi da ya farka daga bacci ko kuma yaya yace ayi in an farka daga bacci dole sai ka koya kuma sai kai zaka shiga bayi ban daki kai uzurin ka je kamata kai a ban daki to yaya manzon Allah yake shiga ban daki ko kuma yaya yace a shiga ban daki addu'ar da ake shiga kafar da ake shiga sannan bayan ka shiga kana tsaye zangangan da kai tsugunnawar ma da za ka je ƙasar yaya manzan Allah yake yi ko kuma yaya ya ce a yi dole ya kasa ne in ka gama abin da kake a banɗakin ka gama ko za ka fito yaya manzan Allah ke fitowa daga banɗaki ko kuma yaya ya ce a fito wata addu'a yake yi wata kafa yake fitowa ka gama ka yi alwala ka fito ko kuma ka fito waje ka yi alwalarka yaya manzan Allah yake fara yin alwala yaya yake yin alwala an gama alwala bayan gama alwala wacce addu'a yake yi kai ma kana yi so biyar akalla in kana alwala guda biyar kaga nuna addu'a ce mai sauki amma kusan musulmi dubu zaka sami wata ɗaya bane yake ta kullum ka gama alwala kai addu'ar gama alwala ga ta kuma bonanza da mazala faɗa mai yawa ma game da ita duk wanda ya faɗe ta in ya gama alwala ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min mutatahhirina za a bude masa kofin aljanna guda takwas ya shiga ta inda ya ga dama amma mutum ne suke sai dan bare bare kai ba manta ma kake da ita sai kai wata wata ma baka faɗa ban kai wasa eh ana hira ko gaskiya ne alwalan ma yana labarin su to kawai daga ya gama ci gaba za a yi kawai in ga gaya hiru ya saka ruwa bakin kurkurewa ne kawai subhanallah to ka gama wannan tafiya masallaci fitowa a gida ka tafi masallaci da asuba yaya manzon Allah ke fita a gida me yake fada in zai fita a gida ko bayan ka fito addu'ar da ake ta zuwa masallaci wacce ka iya wacce ya manzon Allah yake tafiyar takun naka ma akwai nishana ta faɗa ya za ka rinka yinsa ina fatan gane ka zo shiga masallaci wata addu'a manzon Allah yake shiga masallaci ko kuma da kimanta kake wa annal masajida lillahi wala shadu wallahi ada ba ka suke faɗa gwada shi saboda yanzu an sa masjid a cikin ayar sai ɗauka ta ce a zo shiga masallaci shi kuma addini ba ba azanci bane addini ka samu hujja a gun manzon Allah ne addini in ka faɗi wannan ayar ba ka zo shiga masallaci ba kai ma bid'a wace ma kai alaka ga rubuta da kafa wacce zaka shiga masallaci in ka shigo me ya halatta kai me manzon Allah ya ce kai in an zo za a yi sallah ta ina ma ake fara sahu a bayan liman ko abinda kullun kaka lafi zama kai mamaki mutane ga suna da alaka da karatu suna zuwa karatu amma da za a zo masallacin zaka barka a sai sallah isha ka sha mamaki sai ga sahun gaban nan bai cika ba an kafa kuma na biyu shi ma bai cika ba an kafa na uku haka ake kuma kowa da zaɓin da ga dama yanzu wani shi a ra'ayinsa yana sha'awar yin fara sahu a ƙarshen mataki ta arewa za ka shi kullum ya zo kawai ya tafi gudun ya tsaya sai dai a zo a same shi ba dai shiga can ya je ya sahu ba tare da cewa fa a sunna ka zo ka samu sahu bangaren dama ya fi lada ya fi daraja ya fi falala akan wanda ya samu bangaren hagun liman ko an haka ba mu sani ba kuma ba ma yi ko muna kiran kanmu ahlus sunna wannan fa ibada kenan fa sannan an zo ta tsayuwar sallar ma ya ake ya ilimin sallar yake ko kawai kana bi ne da ka gani bayan an gama sallar me manzon Allah ke karantawa bayan an yi sallah yaya yake yi wadanda azkar yake yi bayan an yi da sallah duk sai kana yin su zaka fita daga masallaci wacce addu'a zaka yi ta fita masallaci da wata kafa ake fita a masallaci za ka koma gidanka ko za ka tafi wani uzurinka yaya ake wannan tafiyar me ya ka ɗaura maka na haƙoƙin masu zama a kan titi duk sun da zan zara ta yi bagana a kansu na ba ta ana ganewa to dukkan koman kam shi ne a yi mika tafi a yi to wani ɓangare na biyu kenan ibada kuma na magana kan sallah ka zo ka shiga shi kansa azumi shi ta kanta zakka hajji wane ne duka gama da su sannan mu'amala shine aurenka zama da makota zama da iyaye haƙƙin iyaye haƙƙin makota haƙƙin ƴan uwa haƙƙin abokane ko ada sa kayanka yaya kake saka kaya ko kawai jira ka daga tafiyarka wani ma daga kamar cikin da kaɗin ta ka hannun ubansu wannan telan maye ya kyafar da ni wallahi wallahi ya haɗar da ni kawai ya zira yalla najeriya haka mazala yake adab akwai adab sa kayanka da mai manzala ke fara saka kayan shi wacce kafa za a fara saka an zaga saka misali wandonka kuma a tire in za a tire kuma wacce takalminka za ka saka takalmi da wacce ne suna ta ce kai su fara sakawa duk manzala ya magana kansu ina fata an gane kana yi ka san su ba ka san su ba karhanta ba in kuma ka sani ma kana mantawa saboda shagala da shaɗan ba zai bari ka samu lada ba ina fata an gane sannan ka wuce wannan manzo Allah yana da madubi a ɗakin sa sallallahu alaihi wasallam kana da madubi kai ma kuma kana kallon shi kullum kuma sunna ne kuma wata addu'a ta kallon madubi manzo Allah ya karantar ina fata an gane duka waɗannan fa wani bangare ne zaka tafi a kansa na adab sannan mu'amalarka da iyalanka mu'amalarka da makotanka mu'amalarka da abokan harkokinka na gurin ajikwa na gurin ina ne mu'amalarka da danginka ƴan uwanka haƙoƙinsu da matsayinsu a gurinka da darajoji daga wani sai wani sai wani sai wani ko ko ko kun bata da su gaba daya tunda babanku ya rasu kun dina alaka da kannansa da yayinsa da waye saboda sun bata maka rai duk sai ka zo ka koyi waɗannan abubuwan duk abin da ka sani motsinka 24 hours sai ka koyo yaya manzon Allah yake yin sa a cikin komanka tukunna za a hada in ka saka tabbata ya zama ɗabi'ar ka ne halinka ce in kana magana ma kana magana ta sunna ne ko idan kana guri ba za a rika zumular ka a sama ba ko ba bane ba a musu da kai je muka ga mukatuwa kai musu ko da illarsa a musulunci satin da ya gabata afwan ba a musu da kai ɗabi'ar ka taka kawaye gari duk masu wanda ya san ka a duniya ya san in ka ce e kawai e ne ko kuma in ka ce a'a kawai a'a ne an san ka da haka saboda ya zama ɗabi'ar ka in ka ce za ka yi kawai za ka yi in ka ce ba za ka yi ba an san ba za ka yi ba yaya halin ka agun mutane kana da kyauta kana da fara'a kana da yafiya kana da afuwa duk sunar manzon Allah ce ko ba shi bane ya zaman ka da matarka kana haɗe rai kasan inda za a shiga da yawa kenan zama da mata da yaya ya kuke ma'amala da iyalinka suna jin daɗinka a matsayin mai gidansu suna jin daɗin zama da kai saboda kyakkyawan halayenka ko ko ba haka ke yi ba kana abin da ranka ya ga dama ne kai ne oga gidanka ne matarka ce kudinka ne ba shi ba ne da rika haɗa rai ba in ga shigo gidan kawai saba ce amma ba wani ko magana ba ya amsa gidan shi san da za kawai share ki kuma kin kimar gobe kuma ya fada an ce san da za bai amsa ba kuma an kiyaye kuma ya fada saboda mugun bakin hali in ga ya fara wa matar dariya da su yake su kwanta haka nan ba kunya ma ce wani abin kunya ne ma haka 'ya'yansa kowa tsoron sai ke ji kamar wani mala'ikan mutuwa kowa ba mu iya tsaya masa magana saboda mugun halinsa haka mutane suke waɗansu so kaga duka wannan ɗabi'u ne na asha ba halin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam in ka dawo mu'amala tunishinka saye da sayarwarka kana yin irin na manzan Allah ne ko kuma irin yanda ya ce a yi tunda har addu'a yi ya ce Allah ya tausaya wa mutumin da Allah ka riƙan mutumin da samhan idza shara samhan idza ba'a mai kyakkyawar mu'amala in zai sai kaya agunka zai yi fara'a in ka faɗa masa ba zai baka wahala ba kai mai kayan akwai irin satin jiko kuma in shi zai dama kaya ma yana da sauƙin hali ba gallazawa ba cin mutunci ba wulaƙantarwa zai maka abin da aka samu sauƙi da fara'a haka kake kai ma wani ga zuciyan kayan kamar wani zai baka ita gani ko sai dai kai ma ka san ka so ka barkace kawai kawai da ya duba gaba kai ka haƙuri da sinki duba cin haka mu'amala rayuwa haka ko man ke tabbata cewa kana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka dawo sauran ko bangarori na rayuwa bayan ladabinka duk ka san su ka san kaza ka kiyaye kuma kana yi tukunne suka taro wadannan gaba ɗaya fa sai ce maka ahlus sunna kuma ba kai daga faɗa ba ina fata an gane al'umma ne ya zama shaidar kawai wani ahlus sunna za ta maka ai wannan ustaz na taba zuwa neman wani aboki na da muka saba da shi a damaturu dan Kano ne ji ango su Kano a kwatanta mar wallahi ɗan daba na game da su a farkon shiga ango su a zuron ne da na gansu sun cika titin da rana ne kuma ba kowa ba mutane ke kuma a gurin gaba ɗaya su na so kuma a mashin kawai na gangaro kawai su ne na ce to na shiga sai Allah ya taimaka kawai da baka wasu gunsu kai tsaye na jagun gadangadan kawai na tafi kawai ba na shakkar komai ina zuwa kan rangaɗa musallama irin ta ustazai ko ta assalamu alaikum wa rahmatullah eh suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah eh wanda da kusa da kawai ne mai kawar hannu muka kashi jijjiga shi eh kamar na sani shi ma kai kai mai wani garau ko ya sanni ne ko ya haka ne in ce ina neman gidan su wani ne kaza kaza kaza yace a sunansa ibrahim abokin da sai ta mu ai wannan ustaz zaka ci gabaɗe suka ɗaba kiwala su dukansu suka ce a ustaz zaka ci sun yadda mutumin kirki ne wallahi suka kusanta mun suka nuna mun da zan bi in je na je ni na dawo suka ce ka same shi kuwa aka ta ai ya je ma na gani na ga ya bulago ai wannan ka zo ka ta kai ustaz ɗan dabin an gusu wallahi haga me kyakkyawar mu'amala to kai haka ke yanzu ka shigo layin gwarku ana hafi da kai ko kuma ya ne an san ka zo eh muna yara za ka da tare suka rasu da Allah ya fi musu akwai wanda cikin makwacin gidanmu na gidan kakanmu nan in ka je so goma ya baka kakan daɗi so goma ka je a ranar sai baka kakan daɗi so duk zuwan da kai eh mu ne mu ci baba baba fuloti ina kwana lafiya waye sai ni ne wane da ta ɗauki buɗe kwanan da ya kaɗa ka ɗauki ɗaya kuma ya kacin ya kaɗa dawa ka san yaranta sai ya fulota ina kwana bayan zaka zo wani sai dawa yin gaika ta ɗauki ɗaya Allah ya fiye masa Allah ya fiye musu to irin wannan kana fatantawa ko kuma kai daku ne to wani fa ba yayin angura fa ƴaƴansa ma na cikinsa ba sa murnar ya dawo saboda zuwa yake hannu rabbana ba kawai a hannunsa saboda mummunar hali manzon Allah na kwance ko yana zaune a masallacinsa ko a kofar gidansa yana wasa da jikokinsa alhassan da husaini ya daga wannan ya sauke wannan su umaima jikarsa ta wurin na zainab sai wani bularaban kawai ya shigo ya ga manzon Allah kuma da yara suna hawa kan shi sai ya ce ah ya rasulullah ya kuma yara suke zuwa kusa da kai ya ce ah kai ba ka da yara ne ya ce ina da su sun kai goma sha kaza amma ban taba daukan kodi a cikinsu to to yaya zan yi da kai in Allah ya cire ma tausayi a zuciyarka mana alamun baka da tausayi ne baka farin ciki da yara ko su ba sa farin ciki da kai na fata kuna ganewa to kai haka da ƴaƴanka da kai fa mata kunna barantana kuma ƴaƴan makota kwaman dan aure ka ka baka saka da babba su saboda su ji dadi ka musu magana mai kyau to gobe suka yi abu da kace kar kai kaza Allah ya hana zai ji kuma zai bari na fata an gane da amma kai ba san ka zo ba ba san baka nan ba ba san ka samu ba ba san baka da shi ba kawai kai dan dan dan dan bane ba flashing ba walfaya ba fara'a kawai eh da kai ya musu kenan subhanallah Allah ya so ya ce to ba a ce mutum ahli sunna sai dukkan ɗabi'un sunna sun taru a cikinsa ya ce la ko ina ne eh la tuzakkun ash-shakhsu wa tamdahu illa min ilmi yace karka yadda ka tsarkake wani mutum ka rika yabansa kana alakanta shi da addini kaga ɗabi'a ta yan siyasa suna zuga masu gidajensu ko ba ka bane to kai karka zama haka tare da cewa fa shi da yake zuga mai gidan nashi ba ko a siyasance ya san abin da yake faɗa ƙarya ne amma me yasa ya haka dan mai gidan ya bashi wani abu na kuɗi shi ko dan ya bashi wani abu da yake bukata abin sa to karka zama kai kana yaba mutane kana tsarkake su dan kawai abu da ya shafi na duniya aka tabbatar kana da ilimi sai ka aiwa ne wala mutumin kirki ne sai ka faɗi halayensa kuma walalatin da ɗabi'a su kana faɗa ka ce a ƙwarai da gaske mutane sun yadda abin da ka faɗa gaske amma haka kawai idan mutum ko malamin ya maka kana yawan kallon sa a facebook ko a youtube ko aiwaye daga ce ka aike malam wani a suna ahli sunna ko su wani suna ahli sunna karfe ka kiyaye yace illa an ilmin sai fa in kai da ilimi yace ko li Allah ya taranna nasu bi madahika saboda kar mutane su rudu saboda kai kaye be shi to kada wani kuma ya rudu daga tun da har kai kaye buwa ne to lalle wani mutumin kirki ne shi ma sai fara yaban sa babu dalili ka san waka mai da galibin mutanen mu ko wani yana kaunar wani ne ba fa dan wani ya tsasa kaunace shi ba saboda wani daban yana kaunar sa kuma wani yana fushi da wani ne da zagin wani da gaba da wani saboda wani daban yana gaba da wani ba da shi ake kitsin ba ne fushi da fushin wani a fusacin kai da tun da kai ne da gidansu in kana kin mutum suna kin mutum in kana son mutum suna son mutum kai su haka suke to haka sun zama yan abiyar yi ma a sha kiɗa kenan to karka zama haka a duniya karka zama haka a duniya ya ce ko ya ce wa laisa ka zali kar a ji a rudin cewa ka yabe shi alhali kuma bai cancanta yabe shi ba ya ce fa'i za ko ina ne ta haƙaƙa min wa min ɗariƙatihi wa min ilmihi wa min ita ƙamatihi ya ce idan ka samu tabbaci ka tabbatar game da shi cewa lalle shi dinnan mutumin kirki ne bin sunna ne amma ta ina min ɗariƙatihi ta hanyar salon rayuwarsa komansa kana ganin sunna a aikace ba sunna kawai a karanta ko a faɗace ba a aikace sa kayan shi na sunna ne tafiyar sama ta sunna ce fara'ar sama sunna ne mu'amala da mutanen sama sunna ne yanzu wani taho daga gidansa daga lawan Musa ya shiga kasuwa da yau mutum biyar sallama ba akwai sayajin ko akan mashin ɗin ne mamana ba ka ganin mutanen ko akan me kake ma ko zaka musu dan musallan assalamu alaikum ina da abu ne musulunci ne saboda me shi kawai baya mu'amala da mutane ba shi da haba haba abin kuma da zai baka haushi da bakin ciki kuna zaune zai wuce so ɗari ba ruwan shi da ku sai ran da zai yi aure sai ya dauko aibi kuma da kansa wai ka muku kuma ka ta wannan ai ranka ma ba zai bari ka je ba kai ma tunda bai dauki kama a matsayin mutum ba a haka mutane suke kaga duk wanda kaga da yana raba aibin auren shi da kanshi ai da walakin mako ai bai cika bane ai to to haka ba dibe mutum da kyau alal akallin ka taho cikin al'umma din da kaga mutum biyu kai ko kila da kuka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kiliya na ku da mutum ka ce masa assalamu alaikum lada kake samu kai kuma ka tafi fuskar ka shi ma ce wa alaikum assalamu alaikum haka manzo Allah karantar da mu farkon hudubar da yi lattar da ya a garin madina na zuwa madina ya ce ibadallah ya ku bayin Allah ifshu salam kuna yada sallama tsakanin wa at'imu da'ama kuna ciyar da abinci wa sallu bil layli kuna sallar dare suka ce malamai wannan abu guda ku da manzo Allah ya faɗa din mai san daukaka a duniya da lahira to sune kadai hanyar tsira in dai kai musulmi ne kana yada sallama cikin mutane kana ciyar da abinci mana kana yawan yin kyauta kenan ko kuma kana sallar dare to zaka samu tsayi a duniya da lahira din mai son Allah ba shi daraja da tsaukaka a duniya da lahira to rike wannan abin guda uku Allah ka ba mu ikon yin su da amma kai sallama nawa ke biya ai sallama ba ko sisi ba fara'a nawa zaka biya in kai fara'a ba ko sisi kuma kai ma ka fajin daɗi suka ce wanda yake yawan yin murmushi ya fi jin daɗin rayuwa saboda mai tafi na fuska kai su tura da suka yi bincike masu ce wanda yake yawan yin fara'a da murmushi ya fi tsawon rai a kan wanda yake zai na fuskarsa suka ce sun gano haka ne an yi wani abu a wani biki suka ɗauki hotunan mutane fuska biyu wa'annan suna dariya wa'annan kuma sun ɓata rinsa an yi abin dariya ba sai dariyar ba sai bayan shekara hamsin aka bincika duk waɗancan masu na fuskar yalla sun tafi ba ka gani yanzu wannan ba aya ba ce ba hadisi ba ne bincike ne na yau da gobe to amma dai mu a musuluncinmu manzan Allah ya faɗa mana ka yi sakif ka yi wa ɗan uwanka sadaka ko ta cikin fuska ne ka gama da ɗauka assalamu alaikum wa rahmatullah ba ka saka fuska ba ka murmushi to wannan ka samar farin cikin ka samu ladan sadaka a gun Allah ba ga ashe kowa na da abin da zai sadaka kullum sai dai wanda bai sani ba ko kuma da shaɗan ya hana shi Allah ba gidi ya samu dace ya ce wa min ilmihi ka samu tabbaci da ya ƙini a kan iliminsa ilimin da yake nema na addini ilimi ne na sunna ba ilimin tatsuniya da kuma a waƙoƙi ba kasan ɗan bid'a su abin da suka fi ƙwarewa shine waƙoƙi waƙe mutum ya zana daga safa har dare yana karanta kawai kasidu waƙoƙi na wani shehin malamin sa san daban ba qur'ani ko hadisin manzon Allah ba ba kuma abin da ake samun nutsuwa a duniya in ana karantawa kamar qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kaga yanzu ba ga gashi koyi salati ba to kan a tashi yanzu sun aka ce sallallahu alaihi wasallam sai Allah ne sun yaka kuma in kaiwa manzon Allah sai kwaya ɗaya tak Allah ce zai ma guda goma na fata an gane tamantar ya zauna ya hakikance sai kuwa tsaki rufe idan sai tufa ma waye kaza kaza shirme Allah ka tsare imanu to sai ka samu yaqini ilimin sama ilimi ne na sunna neman ilimin da yake sunna ne kuma sunna ita karantawa ita ce ake da ita ko wa min me istiqamatihi sannan kuma na gaba bayan mai ilimi ne shi yana neman ilimi to kuma istiqama tsayuwarsa akan aikin ilimin akan sunna yake zaka samu da yawa mutane sun yi karatu sun san hadisi suna mututiyar sunna amma ba su da tsayuwa kuma akan sunna ba su da istiqama za ka gane wannan ka je ka nemi aure a gidan wani malamin ku na ahli sunna ka sha mamaki wala sai ka sha mamaki sai kun yi ta kama ka duk abin da za a yi a gidan ɗan bidi'a irin ki za ka yi a gidan nashi to na suna take manzala a yansa nawa ya aurar sallar sulama aƙalla su hudu ko zainab umbukul sun ruƙayya fa'ima allah ƙara musu yarda ya'ya mata hudu ya aurar to yaya ya aurar da ya'yansa mata to sai ka je ka koyo kai ma kuma ka ɗabbaƙa a gidanka ta ce maka kai ma ahalin sunna ne a gurin aurar da 'ya'yanka in kai za ka yi auren aka maka bidiya ba kai kake da laifi ba yi ko ba shi ba ne amma yanzu kai za ka aurar to dole ka yi tsokari ka tsaya ka ayi sunna an maka haihuwa shi ma sunna komai ya faru da kai sunna shi ne istiƙama in za ka yi magana sunna in shirin kake ma na sunna kake komai kake kawai sunna to shi ne kana da istiƙama ka tsayu akan abin ko wani ce manzon Allah ya manza sallama me zan yi shiga aljanna kuma Allah nisan daga wuta yace kul amantu billahi summa taqim kace kai imani da Allah kuma ka tsaya akan imani shine duk motsin ka da zaka yi sai ka je ka karanto ya Allah yace ayi wannan abu ya manzon Allah ya karantar kuma ka tsaya iya nan kawai kar ka tsara kar ka wuce abin da manzon Allah ya faɗa maka shine istiqama koman ka ga sunna ce to ga mu da yawa daga cikin yanzu abokanan mu da yan uwan mu ga mu yayi mu alhamdulillah masha Allah matashi ne gashi ya barge mu sosai masha Allah ne malhar wandan sa ne su sakai ne masha Allah ga hasura ke aljihun sa ko ba ga bane baya wasa da wadannan in aka shiga sahu a masallaci za ga sahun yanda kasan wani sahun mala'iku chip chip chip a gangame ko ina saboda mai sunna amma mu'amala babu sunna adab fa babu sunna amana fa babu abubuwa na mamaki zaka ta gani wanda zai tada maka hankali so kaga zama kaman kana yaudar kanka kenan ka a cikin sunna guda dubu ka dauki kwalli ɗaya ko biyu kuma kana so kai ahli sunna ne kaga ai da sauran ka ko yace dole ka samu yace fa innaka tuzakki in ka sami ya cika wadannan abubuwan to babu laifi ka yabe shi da ce wallahi wani mutumin kirki ne ahlus sunna ne saboda ni na gani an je neman aure a gidansa kawai daga zuwa bayan ya yi bincike akan mai neman aure ya tabbatar da addininsa da ɗabi'unsa ya tambayi yar kina sai ta tana san shi shi ke ne ku kasa daki nawa za mu kawo ce a ba ta niki za a yi ba ka kawo abin da ka ga ya dace maka kuma mu a gidanmu mu almajirai ne ba a yin al'ada don kana imawar a gidanmu mai al'ada kayan sa rana kayan sa lalle kayan wacece duk ba a yi haka dai al'ada ne ku to nan ka raba mutum da wannan nau ka masa da zabin na kuɗi in kana neman waɗansu yanzu aure kayan saka rana nau za ka shi kuma wannan fi so mun taɓa ne ba ko duka ta kai baka wani kai sunna za ka yi a gidanka sunna za ka to ya riga abu na ƙarshe an gama ba ka ɗauko mai babban da sadaki an ɗaura aure sadakin baka ce fawo abin da Allah ya hore masa ya kawo ka karɓa ka sa albarka aka ɗaura musu aure to saura ne ba za ka bar gara ba gara ai sunna ce ta kuma gara sunna ce dan mazala wai ayansa karka ta kuma kai tunda kai ka san mutane zai ce maka ni baka mun al'ada ba ni ba zan ma al'ada ba to gara ba al'ada ba ce manzon Allah ya wai ayansa saboda kai ma a matsayinka na uba sai ka tattali abin gara iya arzikinka sai ka bas ihsani ina ba ta an gane babu laifi a ciki to sai ka bashi wannan duka wannan ya halatta da dai ne wannan ko mhm ina ne yace amma an ko ne ne an ta'ibta fi madahi mutadakiyatihi amma ka zo ka wahal da kanka a gurin yabansa da kuma kambama shi a cikin mutane wa anta la ta'lamu minhu shay'an tare da cewa ba ka da wani ilimi na yaqini akan dabi'unsa kawai dai siffarsa ce take burge ka za ga shi kullun wandansa nisfu sakai ne gashi ya burge mu masha Allah ga aswaki wani lokaci ma ga Qur'anin sa a gefen aljihu da ya zo masallaci za ga kuma gefe da aswakinsa da abin da wannan ne ya sa kaɗe ka kalla kake cewa ahalin sunna to wannan ka yi kuskure sai ka bi waɗancan abubuwan da aka ambata a baya shi ne daga cikin magabata ya ce wani hadiminsa ka je ka nemo muni mutumin kirki mai amana mutumin kirki mai amana za mu naɗa shi shugabanci shugaban ƙasa da ke faɗa amiru mu ya ce ka nemo wani mutum mai amana za mu naɗa shi wani shugabanci mutumin da ya je bayan kwana biyu ko sati sai kawo masa ce na samu wani mutum ya ce wani ne ya ce sunansa wani ɗan gidan wani a anguwa kaza kaza kaza kaza ya ce masha Allah ka yadda mutum kirki ne ce ƙwarai kuwa ya to shi kenan da me ka gane cewa mutumin kirki ne shi mana da wannan abu ka gwada ka gane shi mutumin kirki ne ya ce na lura tun da na san shi salloli biyar ɗin nan sai ya jira an yi kiran sallah a masallaci na tsayawa tsawon waɗannan kwanakin bana ba taɓa yin ikyama baya cikin masallaci ba duk sai ya jira da dan mai kiran sallah kafin a zo a sallah daga baya kaga asu fata mutum ke jiko sai shugaba ta to ba a gane amanar mutum da imanin sa dan kai sallah ita kadai ba a gane ba da shi za a dauka ba shi amanar kuma al'umma ba Abu Zar al-Ghifari sahabi ne ko ya san waye shi Muhammad Allah ya ce masa me kai ba za a baka shugabanci ba saboda kana da rauni kaga a gidan Abu Zalal Jifari yanzu ka samu naira goma a yau kuma sai ce fanan gidanka gaba ɗaya bakwai ne to a idan sa fanan 7000 kawai ka raba makotanka ka kwana baka da kosisi shi haka yana idan shi haka ya dauka kuma haka yake rayuwarsa kaga karshen kirki kenan ko sabaka ce ba za a baka shugabanci ba saboda ne kana da rauni idan wani ya zo malaria sai kai kuma shine munafiki karshen ta amma ya iya bayani ya iya banta sai ya zo ya kaje kanka dauki wani abu ka bashi da haƙƙin mutane alhali kuma shi mara gaskiya ne aka ce ba da wani ake gane amanar mutum ba ba da sallah kaɗai ake ganewa ba bayan sallah to sai an haɗa kuma ɗansa abubuwa daban a ɗauki dukiya a bashi a yi harka ta kuɗi da shi a ga an wanye lafiya dama da kuna ganewa ka san ana ka mutum da yawa akan kuɗi Allah ka tsare imanu Allah ka tsare imanu to haga karka je kana yaban sa baka da ilimin kome game da shi yace fa hadihi tadkiyatun khatira to irin wannan yabo da zaka yi mutum ganin siffa kware ta sunna a jikin sa to yabo ne wanda yake mai hatsari na fata an gane yace tagurrun nasu bi hada mutane da yawa suna ruduwa da wannan saga siffar mutum duk motsi ya kawo aya duk motsi ya kawo hadisi ba ku su ba 'yan siyasa da kana jira manya-manya suka samu shugabanci akwai wanda an san su da irin haka duk magana iya kawo aya duk motsi iya kawo hadisi duk bayani na addini amma kuma a irin mu'amalolinsa kuma babu wannan abin da yake fada kaga an shiga rigar addini kuma an yi abin da yake ha'inci kenan yace to za su za su rudu bi hada shakhs da wannan mutum yace falaital ladina yuzakkuna an-nasa yatawaqqafuna an zalika malika cewa ina ma dai masu yawan yaban mutane suna kamba masu suna rubutawa a facebook a twitter a whatsapp a wane ne ba ga suke ta yanzu a rika tuttura su a ce kaji kaza kaji kaza kaga ahlul kaza a suka mutane ba ji ba gani yanzu ina ma dai su dina ya tawaqqafu ne su daina irin wannan abin nasu yace fala yuzakkuna illa man tawaffarat bihi shuru'us amin at-tazkiya karka yadda ka yabo wani mutum sai wanda dukkan rukunan da suke haduwa a yabi mutum ya san hada kansa mutumin kirki ne a ƙidarsa mutumin kirki ne a ibadarsa mutumin kirki ne a ma'amulolinsa mutumin kirki ne a adabinsa na fata an gane da wata wani suka yabe shi ya ce li'ana ta zakiya shahadatu saboda kamban mutum da yabansa kamar ka ba da shaida ne a kansa kamar kana cewa har a gaban Allah za ka maimaita wannan abin da ka faɗa game da wani idan ka zo ka ce mutumin kirki za ka matasa ta rubuta a yaran matasan nan a cikin shafukan na facebook sai a saka hoton wani da suke kaunarsa ko kuma ya ba su kudin data sai ka sun rubuta wai menene wai kadimul islam ka ji ba kadimul islam ba ko ko a ce wai menene mutanen Allah wani abu da haka da ne yabo da yabo da zaka cewa to in ka faɗi wannan zaka maimaita fa a gaban Allah abin da ka faɗa saboda sheda ai ana ba da sheda ne bisa abin da kake da ilimi akan sa ke sa aka ce in za a kira ka sheda to kar ka yadda ka bayar in baka da ilimi akan abin da zaka faɗa din ko dan zaka yi zuwa ka ja daure ka banza tunda baka da yaqini baka da ilimi kai an zuga ka ne ya ce fai za ka yi tattazakiya gai da sahiha sarat shahadatun zuwa in yi zanto wannan yaban da kake yi wa ne ba na gaske ba ne ka yi da saboda wani kara wani farkonka to fa ya zanto kamar ka yi shaida zuciyar wanda mazala ya faɗa ya cewa manya-manyan kaba'irai ko sai ce al-ishraku billahi ya ce ala adullukum ala akbaril kaba'ir alubala ya rasulallah ya ce al-ishraku billah shirka ga Allah hukukul walidaini taba mu mahaifa sai ce me wa shahadatu zur wa qawlu zur baka baka ji baka dauka ka faɗi magana ta ƙarya dan ka kare wani sheda zur in ji ba haushi haka kawai ka ce kaza ko ba abin bai faru ba kamar da an sa ko in suna nan daga cikin masu ɗansa harkokin kasuwanci daban suna zuwa har kotu su ci ƙur'ani su rantsi akan ƙarya akwai kuma da ke ɗauko su ma haya su aikinsu ke nan mu duk gari mako san an san su za su rantse muku akan ƙarya ya rantse da girman Allah da zatin Allah akan ƙarya don a bashi ɗan wani abin duniya ko mutum ya ce in abu da gulgule ya rantse su ƙur'ani ko ya rantse da Allah fa kuma ya san ƙarya fa yake amma ce wai irin haka nawa aka yi a wannan ayo is normal to shi kuma Allah sai ya rabu da shi yi abin da zai gama kafin Allah ya jiyo masa don Allah jiyo musu ta ƙarshen lamarinsu Allah ka tsada imanin ya ce ƙauluhu ƙadista ma'arfi kisalis sunna kisalis sunna ta kunu fil aƙida ya ce ɗabi'un sunan nan fa sun kasance ne a cikin aƙida aƙida shi ne ƙudirin musuluncinka yanzu da yawa daga cikin musulmi da suke furta musulunci ba musulmi ba ne sun yi kalmar shahada suna sallah amma ba musulmi bane saboda aqidarsu ta ci karo da abin da manzon Allah ya karantar ya ya kalmar shahada yana sallah yana azumi amma yana ji a ranki cewa akwai wani ba Allah ba da zai kawo saukar arziki wannan ba shirka bane yana da kudiri a ranki cewa akwai wani ba Allah ba da in ya shiga bala'i shi to wancan zai kira ba Allah ba dan ya kama dauki ta wannan akwai musulunci a gurinsa? babu musulunci saboda ne to irin aƙidar ce gurɓatacce aƙidar ke da ita kisa dole ya zanto sunan nan a cikin aƙidarka ka ji cewa aƙidarka shi ne ba wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ake neman taimako da agaji abinsa babu wani ba Allah ba da aka yanka shiga cikin bala'i za ka kira sunan Allah ne ba sunan mu za ka kira ba in za ka yi roƙo ne za ka roƙi Allah ne kamar da mazala karantar da ɗan babbansa ya ce wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sa'anta fas'a'in billah ba ka gaya masa ba in za ka yi roƙo na addu'an biyan bukata ka roƙa kaɗai abin Allah in za ka nemi agaji ɗauki wani bala'i ya zo jinya talauci ƙaƙanika yi shiga rugun tsimi to shi ma ka nema abun Allah shi kare ba wani ba to duk wanda ya samu irin wannan ƙidar to shi ne za a ce masa mai ƙida lafiyayya kuma ta sunna amma duk ibadarsa duk sallarsa duk zantarabinsa duk lazuminsa in yana ji a ranyi cewa akwai wani ba Allah ba da yin aka shiga masifa za a kira sunansa a yaye bala'in to ya fita layin musulunci ba suna yi ba wani zai taimaka wannan halin da ake ciki saboda an taɓa shehuwa ne kuma da gaske yake ya ɗauko hoton shehuwa ne ya saka a cikin ɗakinsa ya sa abun da yake zama ya sa a shagonsa ya manna a abun hawansa ya saka a bazo a rigarsa me ya kudirinsa shine yana kudirtawa cewa in akwai hoton nan a wannan gun da ya lika to za a samu saukar alherai da kuma daukewar bala'ai shine kudirin nasu za ga wani ya zo jikin hoton wani an lika shi ya na ta roƙon hoton ya ji kofa da gaske ba akwai ba ta wannan komin sallar da yake ai ba laye musulunci ya abinda aka turo manzon Allah yayi fama da shi kirin shekara 23 ya hana shawa da larabawa da duk duniya bautar wani ba Allah ba kawai su yadda Allah kadai ne Allah shi ya halicci duniya da abin da yake ciki kuma shi kadai cancanta abautawa a lokacin su farkon musulunci ma babu ko sallah bare kuma azumi an yi shekara ya kai goma da wadanci manzon Allah ba a sallah ba magana sallah kawai ka yadda Allah kaɗai cancanta a bautawa me bautar a lokacin shine addu'a in ka shiga bara ka ce Allah kawo mun ɗauki an shiga kamfanin sama ya Allah ka ba mu ruwan sama ina fata an gane ya Allah ka yaye masifa Allah wannan shine asalin musulunci sai da mazalaci kana kusan goma abin da yake yi a cikin za ka gane wannan da ya zo gurin babbansa abu talib wanda a cikin mutane duk duniya ba wanda ya nuna manzan Allah ƙauna ta gaskiya kamar abu talib ba wanda ba manzan Allah kariya akan yada addini kamar abu talib amma da ya zo zai mutu bai shiga addinin manzan Allah ba manzan Allah zo tsaya masa ce masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaddu laka biha indallah ya bafana kace la ilaha illallah kalma ita tak kana faɗa ka mutu ni zan maka shaida abun Allah ka mutu a musulunci yana gargara mutuwa shi balarabe ya san ma'anarsa in ka faɗi da shi ne duk wani abu da ake bauta balaba ka ƙaryata shi shi ne lata da uzza da manata da hubal da waya dukka ya ƙaryata su kenan ya san abin da ake nufi ya san tamar ne ya faru tunda Allah bai kaddara ba haka aka tafi haka to kaga ashe kenan da yawa daga cikin masu tutiyar musulunci ba sa musulunci saboda aqidar su mummunar aqida ce an daura ta kan layin halaka da bala'i suna fama kuma ba ji ba gani muna fatan Allah ya shiryar da mu ya kare mu daga afka mummunar aqida su kuma Allah ya shirye su ganar da su daga dole sai ka san an samu dukkan suna ta hada cikin fi aqidat fil aqida a cikin aqidarsa wa fil ilmi da cikin ilimin sa karatun ma da yake na musulunci din ilimin da yake nema na sunna ne ko kuma ya tafi neman ilimin waƙoƙi ta ga muku duk wanda yake layin da ba na sunna ba zaka samu an fi karantar da su waƙoƙi kuma abin da baka haushi da bakin ciki da yake ba manufar Allah bace a ciki akwai littafin da karanta na waƙe ɗin nema wanda asalinsu ana karanta da su ne a zaurika na ilimi don a koya maka fassara hadisan manzan Allah saboda ya yi amfani da kalmomi wanda in ka san su a nan tun ka tafi karatun hadisi da ka gan su kawai ka san ma'ana haka ba su baka wahala ba to a ciki za ka samu misali su masu tafan da suke ɗauka cewa su nasu ne sun yi magana kuma wanda suke ta saɓawa idan su waɗannan 'yan bidiyar ne yanzu misali yanzu zai wanda ke harkar bidiya za ka samu ya haddace alburda ko littafi ne da ake waƙe ne ban manzan Allah ce ana karanta da shi a zaure ne ba don ka san wai abu na ɗin ba an zama don ka san fassarar larabci za ka ɗauka abu da shafin manzan Allah da ake mar aka mar yabo kai ka karanta to amma a cikin ka tafiya sai ka gaya za ce maka a game da yabon manzan Allah sai ce da'ama da atkun nasara fi nabiyihim shi fa mai alburda fa albusuri yace da'ama da atkun nasara fi nabiyihi wa hukum bima shi tafihi madhan wa hatakimi ma'ana ka bar duk abin da nasara suka rika faɗa game da annabinsu waye annabin nasara annabi isa saboda tsaba suna ƙaunar annabi isa suka ce masa me suka ce dan Allah ne suka ce Allah ne su musulmi ne sun fita a musulunci saboda sun ba siffar ubangiji to sai ce kai musulmi kana kaunar manzon Allah to karka yadda ka dauki dabi'u da halaye da aqida irin ta yahu nasara game da annabin su in zaka yi manzon Allah karka ba ya siffa ta ubangiji ba shi bane ma'anar yace wa hakum bima shi tafihi ka tsaro duk wani bidi da kake so game da bin manzon Allah amma fa wahtakini ka tantance karka shirka na fata an gane karka faɗa masa abin da ba haƙƙinsa bane a kokarin ka yabe shi kuma ka daga shiga cikin sako kuma yare da wai ka samu wanda kanta alburda da irin wannan tafiyar shi kawai wakan yake ji ba a bashi bayani na waɗannan ilmomin baya jin wannan kudirin a cikin su zaka zai je ba zai karanta qur'ani ba zai zauna ta karanta waɗannan abubuwan daga ma ya abin nan alburda ishiriniya hamziya kaza kaza har ka shu'ara su malamanmu na zaure Allah ƙara musu rahama suna yi domin a karanta da ɗalibi ya iya sanin larabci da kuma fassara larabcin luggan amma a gefe guda kuma kana karatun fikihunka hallau daban da kuma tafsirinka da kuma hadisinka wannan yana baka wani ki ne na sanin asalin larabci sai yanzu haka zaka zaro su sai ka mai da su wata aƙida har ma lamba ko alamar na masu aƙidar shine zauna ya ɗauki lasfika ana karatu a wasu wurare na ƙur'ani shi wani ɗauki da kawai ta yi wannan waƙoƙin kawai gita yi na fata an gane tare da cewa duk abin da za ka faɗa ko mene ne ko min kyawun faɗarsa ka ɗauki hadisi ka ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yafi kawai kuma ka ji ilimin da mazala ya faɗa a ciki sannan kuma ka yarda da shi kuma ka yi aiki da shi ya fi ma kowane ka ɗauka ƙur'ani ka bude ka karanta an yafi kowane na fata kuna ganewa to haka suke yaudarar mutane suka gurbata masa aƙidarsu suka ga saurayi matashi duk waɗansu waƙe da ka sani ya haddace su amma bai haddace hadisan manzon Allah ko guda biyar a ƙwalwarsa ba bari ya aiki da su an nuna mar kawai bautar Allah shine shauki da kauna in kana son Allah irin so da ake na soyayya shi kenan kai aljanna zaka duk wani abu ba ba ruwan hiban da wannan abu Allah ka tsare imanin da aka neman ilimin ma dole sai ka san agunwa za ka nema sannan kuma wanne ilimi za ka koya agun na shi ko? ya ce wa fi la'amali sannan ya zanto aikinsa ma sunna ce a ciki dukkan ayyukansa sunna ce a ciki ba fa karamin aiki ba da wannan fa aikinsa gaba daya sunna ne ba wai kaɗai sai sallah ba ko me zai ma shi akan sunna yake domin na ji a ran cewa me manzon Allah ya ce ne shi yasa Allah dukan wanda yake cewa daga cikin malamai yace ahlul hadith kuma ahlur rasul wa illam sahibu nafsuhu anfasahu sahibu yace daliban hadisi da malaman hadisi masu damuwa da neman ilimin hadisi yace su ne asalin iyalan manzon Allah su ne mutanen manzon Allah su ne jama'ar manzon Allah yace duk da cewa ba su rayuwa a zamani ɗaya da manzon Allah ba to amma fa suna rayuwa ne da me da maganganun manzon Allah daga samu ɗalibin hadisi kwanan hadisi duk abin da zai a duniya yana da hadisi akan abu ya manzan Allah ce shi yasa shi manzan Allah duk abu da shafe shi sai da aka rawaito saboda Allah ya ba mu umarni ne mu koyi da shi wajibi ne kai koyi da cikin komanka na fata an gane ina rahoto maka cewa ga manzon Allah ya zo gida ga manzon Allah a cikin gida ga manzon Allah a masallaci ga manzon Allah a gunya komai nake zaka fara dan kai ma kai koyi da haka a cikin komai da komai ka Allah ganar da mu gaskiya yace wa fil iqtida'i bis salam dole a samu shi wanda kake yabo din nan yana da koyi cikakke bis salafus salih da magabata na kware in ka ji an cima magabata na kware ana nufin tabi'ai sahabbai su ake nufi duk wanda aka koyi shi a duniya idan toto kana karewa ne akan tabi'iwa ne sahabiwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magabata suka yi akan wannan ayar ko akan wannan hadisi sai ka fahimta sai ka yi aiki da shi kenan to yanzu to kana da koyi da salaf shi zaka ta salafiya sawa'un in dai wannan ɗabi'ar ka ce ko ka ce kai dan salafiya ne ko ka ce kai dan izala ne ko baka faɗa ba kawai kai ne ahlus sunna kaga sunna ɗin kenan ba ba ba faɗa baki bane aiki ne sunna kuma aikin daga zuci har baka har gabanka ko inan ka sunna ba a bangare guda ba na fata an gane Allah ya samu dace yace amma annahu laysa fihi illa kasatun wahida amma ya zanto mutum kawai wata dabi'a ce kwaya ɗaya da shi hali ne guda ɗaya fala tahkum alaihi annahu min ahli sunnati to karka ce wai ahli sunna hali ɗaya riƙe nayi wala Allah kullun ka ganshi da asuwakin sa wala Allah kullun ka ganshi wannan sun suka saka ni ko wala Allah ka ganshi wani abu kwaya ɗaya na sunna ya samu yake imma na ibada ya bar mu'amala ya bar kuma adab ko kuma ya dauki ibada dinsa da kuma adab dinsa sunna yake kutantawa amma mu'amalarsa kuma ba sunna ba ce saboda mu'amala tana da fadi kisa manzala faɗa wani hadisi cewa addinu al-mu'amala dukkan addini gaba ɗaya musulunci shine mu'amala tsakaninka da mahalicinka ko ba bane tsakaninka da manzanka da aka turo ma tsakaninka da mahaifanka yayyanka kannanka danginka makotanka matanka ƴaƴanka kowa da kowa mu'amala maganarka sunna komanka sunna ko to shine amma dan ya dauki dabi'a guda daya ya shahara da ita to ba za ta masa ahlus sunna ba ba za a faɗa masa karka yabe shi da haka ya tabi mujibi kasatin wahida aw shay'un wahid kawai dan abu kwaya daya da kaga yana yi na daya ba guda daya kace shi al-sunna yace ba a yi yace fa kaifa biman laysa indahu shay'un minha to ina kuma ga mutum ma da shi ba shi da wani abu ko kwaya daya ma na sunna ma'ana aqidarsa ba sunna bace addinin sa ba sunna kibi ba mu'amalarsa ba sunna bace adab ɗinsa ba suna ba ne kuma ka zo ka zace alai suna saboda ya ruɗe ka ya kullum ga ganshi da rawani 24 hours da rawani a kansa yin da ka ganshi haka yi sai mutum ya ruɗu kuma shi kenan ka zai kace suna alai suna to suna ba ƙungiyanci ba ce suna aiki ne suna aiki shi ne suna kowa zai zama ahli suna in ya kiyaye waɗannan abubuwan da aka ambata yanzu aqidarka sunna a ibadinka gaba daya sunna idan muka fara misali kana farkawa daga bacci bai wani farkon yinin mutum a duniya to sai ka fara tafiya akan sunna har kuma ka dawo bacci kaga dukkan tafi akan sunna ko manka akan sunna a same ka da haƙuri da yafiya da kyauta da afuwa ina fata an gane da fara'a da kuma sauran abubuwa da ta kamata Allah samu dace ko babin ya kare ko ba ga wannan karatun ba karamin karatu bane dan ya shafi dukkan komai da komai ka din mai son ya zama ahli sunna to sai ya kiyaye shi Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ba mu ikon aikatawa yanzu ba ga aiki ya sami bikin Muhammad dan aiki ya zo ko koman ka a ga sunna ba a koman ka ba ko hira kake ba ga sunna take ko hira kake da mutane kar kana kawai ba da labarin a ta dariya ba sunna bane ba kyau ma karka zama mai yawan hira masu kunna shi ma kansa ma kuskure in ka faɗin magana in ka san ba za ta yi ba karka da ka faɗa mace ka zanto kana kiyaye koman ka koman ka kana kudanta yaya manzan Allah yi shi ne kai sa'a kana mutuwa sai Allah ya haɗa ka da manzan Allah saboda kai mai bin manzan Allah a komai da komai sa kayanka zaman ka da iyalinka yaya manzan Allah ya rayuwa a gida da iyalinsa ina fata an gane kuma ka zaka koya yaya akai kai hakuri da da rashin tunanin su wani lokaci ko kuma sakatin su ko kuma wani abubuwan su ko ka je gida magariba ta kawo ga duhu ga sauro ga hayaki ya tirna ce gida ruwa itace ya duka shi ba ga ce ban zuwa ne ba da mana bace yanzu itace ya tirna ce gidan gashi dan karami galibi ga zannan ga hayaki yara sun fara kuka kuma kai ma ka shigo saboda kai kawai komanda ne kuma ka zo ka fara wata fada din me za a bar gina kuka to ya latamar ya latamar wani saboda tsawar mugunta ma itan ma ba zai sai mai kyau ba na waku labarin wani mutum ba ya ce shi ta sai ta ɗanye ke siya wallahi da kansa yake ban labari da kansa ban ba tambayarsa ne ba wallahi yace shi ba abin da faru mun tsaye da mota za mu sai ta tsaye ta ni a bani buhashe ce buhashe kuma in ce eh ta shi a bahi danye danye in ya kuma ce yi ya fi auki wallahi haka yace to nan akwai tausayi a ciki manzo Allah kuma yake cewa man la yarham la yurham duk wanda ba tausayin bayin Allah Allah ba tausaya masa a wani hukumar cewa irhamun fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya bayin Allah Allah wanda yake sama sai tausaya muku ka ji kan matarka ka tausaya mata ko ka aure ta gangariya lamba da kuma ta takara lokacin amma ta zo ta ta aihu ga ciki ga goyo ga ulcer ga typhoid ga malaria ga yunwa sai ga dukkan wani kwararrabe kawai kuma kai ga bakin hali magana ta cin mutunci a madadin ka ɗauki yaron ba kuka yake ba ayya ka ɗan fito da shi ɗan sha iza kamar hukuta ita mata ɗan sanyi a ranta ba ma haka ko ba gaba ne mazala na zuwa sai matansa aikin gida sallallahu alaihi wasallam to kai ma kai irin abin da zai zuka ta nuna ka tausaya mata ba dole su kai aikin ba ka kawo wani abu da na taimako a cikin aikin gidan da zai ba ta ɗan sauƙin rayuwa ko yanzu wani fa ko masu wanke-wanke ba da ɗauko su an yi wanke a ɗan musulmi su ba ka yi wanke-wanke ka yi shara ka yi wankin yara eh ka dafa mato duk ita kaɗai kuma ce bata gama da wuri ba Allah tsare imanu so dole a suna komai sai ka biya manzan Allah yi ko zalla yana zuwa yi wasa da dariya da matansa wata ran ma suna hira ya same su suka faɗi komai su kuɗa kata shi ma sai ba su wani labari da zai kwantar musu da hankali in ka duba hadisin ummu zar'i ko ya ba su labari suna falfari ni yar wance jikan wani ne lokacin jahiliya ba ɗace ba haka za ku faɗa ba ya ba su aka yi hira tsakanin mata da mijinsu kai kana yi ciwo gane ƙofar gida kayansa ko duk ɗabi'unmu sun zama alalace ba mu koyi amana mun koyi ‘ya'yanmu ba ya sami gashin bakar wahala ga tan take ta ƙare mana Allah ubangiji ganar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله eh wani abin da kada tambaya ce kuma na manta ai na dauka ko wani abu ne ko yace assalamu alaikum warahmatullahi ko eh mallan Allah ya saka da alkhairi da wannan menene karantarwa da ake to Allah amin ya Allah yace mallan muna ya barar addu'a ko ɗalibai wani ne masu tafiya daura oke to muna musu addu'a ɗalibai su tafi daura ne daura ne wani kwas da ake zuwa na yin karatu don a samu wata makaranta da ake bukata muna musu fatan allah ya ba su sa'a ya sa musu albarka a ciki ya sa hale musu ko kuma ƙara musu nasiha ko ya ce ya ake ba haka mai faɗa ba mai ta'alimu ta'alim ya ce ya ake ɗanta da ilmi illa da sittaci zaka'un wa hirsun wastibaru wa bulgatun wa irshadu ustazun wa dulul zamani ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida zaka'un kaifin kwakwalwa basira ina fata an gane wa hirsun da kana son ilimin kana son shi a ranka ina fata an gane wastibaru kana da jajircewa da juriya ka nace kana yi ka yi haƙuri da maganganun malam ɗin da yake ma ko ma faɗa dukkan jure don kana neman wani mai amfani a gunsa ne wabul gatun ka tafi da guziri ka ci abinci karka yi bara karka yi roƙo wa irshadu ustazu malamin ya karantar da kai kuma ka koya ka ni tsakar kallon ne yake koya maka wa dulul zamani kuma ka jima kana yi sai ka ka samu su muna masu fatan Allah ba su sa'a ya kai su lafiya ya da su lafiya ya ba su kuma sa'a ya sahale musu abin da suka je nema ya sa kuma na tsira za su yi ba